وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هلرا مجلس منا كراتو لتافي أهلري littafi wallafar al'imam Abdurrahman al'akhdari al-maliki rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta alhamis wadda muke kyautata zaton ya zama ɗaya ga watan al-muharram na sabuwar shekara ta alif da ɗari hudu da talatin da tara wadda ya zo daidai da 21 ga watan Satumba na shekara ta miladiya 2017. To muna karatu a cikin wani littafi mai albarka a wancan sati mun yi karatu a cikin matsalar da take tattauna mai sallar da ya manta sujada ko ya manta ruku'u a bayan mun karanci cewa sujadar rafkanwa ba ta magance barin rukuni daga cin rukunan sallah dole sai mai sallah ya zo da wannan rukuni karatunmu na wancan sati ya gwada mana yadda mutum zai zo da wannan rukuni a lokacin da yake da sauran dama ta zuwa da rukunin da kuma matakin da zai ɗauka a lokacin da wannan dama ta kubuce masa shine matakin jefar da raka'ar da kuma gina wata raka'a a madadinta har malam ya tattauna akan irin halin da mutum zai samu kansa dangane da raka'ar da ya rafkanuwar a cikinta da kuma raka'ar da ya samu damar gina da kuma raka'ar da mutum ya samu damar gina ainihin wato raka'a da zai ƙara a cikinta. To yau za mu tashi a daidai mahallin da malam ya ce wa man sallama shakan haka ne? ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته wanda ya yi sallama yana mai shakka shakka cikar sallarsa batalat salatuhu sallarsa ta baci shakka shine mutum ya samu kai komo a cikin zuciyarsa tsakanin cikar sallarsa da rashin cikar sallarsa idan mutum bai samu tabbacin cikar sallarsa ba ko bai samu tabbacin rashin cikar sallarsa ba ya zama dukkan ɓangarori biyu sun yi jayayya a cikin zuciyarsa to bai halatta ya sallama a cikin wannan nazari ba idan ya sallama a cikin wannan nazari to kamar wadda ya ɓata sallarsa da gangan ne saboda ba a bautawa Allah sai da yaƙini ba a bauta wa Allah sai da yaƙini duk abin da kake shakka a cikinsa to ba ka wani hukunci ka gina a kan wannan shakka saboda zato baya da rinjaye a kan gaskiya a kan daidai ba a taɓa gina hukunci a kan zato saboda zato baya rinjayen daidai inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a in yattabi'una illa zanna وإن الظن لا يغني من الحق شيئا don haka duk lokacin da aka samu zato to akwai haƙiƙanin gaskiya ɗin to ba bautawa Allah da zato ɗin idan mutum ya faɗa cikin wannan kuskure ya yi sallama ba tare da ya samu tabbacin cikar sallarsa ba to wannan kamar ya ɓata sallar da gangan ne shi sa mala ya ce batsalar salatu sallarsa ta ɓaci ya yi sallama bai san matsayin bai san matsayinsa ba da abin da ya kamace shi a lokacin tun da yake shakka cikar sallarsa to dama ɗayan biyu ne mai shakka yake yi idan yana iya ya, ya nutsu ya samu rinjaye na halin da yake ciki to sai ya nutsu ya samu rinjaye ba laifi bane idan ya ɗanyi tsam kaɗan don ya samu rinjaye don ya tuna halin da yake ciki in ya ɗan nutsu ya yi tsam da kansa sai ya gano cewa sai ya gano cewa raka'a ta ƙarshe ce ya samu yaƙini ko da bai samu yaƙini bai samu zato mai rinjaye saboda zato mai rinjaye shi ma ana danganta shi da yaƙini sai ya samu rinjaye a shakka tunda idan aka samu rinjaye an fita daga shakka an shiga babin zato mai rinjaye wanda yake da alaka da yaƙini shi ma babi ne na ilimi idan ya samu zato mai rinjaye ko ya samu yaƙini akan cewa lallai raka'a ta ƙarshe ce sai ya yi sallama to wannan yayi yayi sai ya sujjada bayan sallama idan kuma ba zai iya samun irin wannan karkata ba zaton shakka ta yi ƙarfi ƙarfin da ba zai iya karkata ba to hanya ta biyu da mai shakka yake bi shine sai ya gina akan yaƙini sai ya dawo da mafi ƙarancin adadin da baya shakka a cikinsa idan sallah mai raka'a hudu ce sai yake shakka ta cika ko bata cika ba to ai daga raka'a uku ne sai hudu don haka sai ya dawo da wannan raka'ar da yake yi ɗin ta zama matsayin raka'a ta hudu idan yana cikin zaman tahiya ne ya samu wannan shakka sai ya tashi wannan zaman da ya zama ƙari a sallah kenan sai ya ƙaro raka'a ɗaya ya ƙaro raka'a ɗaya sai ya sujada bayan sallama idan kuma a tsaye ne ma ya samu wannan shakka shikenan sai ya mai ta uku ya ruku'u in ya je sai ya ɗago sai ya ƙaro ta hudu sai ya sujada bayan sallama wannan shi ne ɗayan hali guda biyu da mai shakka zai aikata wancan wanda ya yi zabi a kan taharri afwan na ce zai sujada bayan sallama zai sujada kafin sallama wanda ya gina akan kirdado ya gina akan zato mai rinjaye ya yi ƙoƙarin taharrin daidai sai ya gina a kansa ya gano cewa ta hudu ce yake yi ta ƙarshe ce yake yi sai ya sallame a haka to zai yi ƙabli shi kuma wanda ya gina akan yaƙini shine zai yi ba'adi to wannan shine ɗayan hali guda biyu da mai shakka zai yi ƙoƙari ya samu kansa a cikin ɗaya amma babu hali na uku shine yana cikin shakkar bai yi ƙoƙari ya yi taharri ya kirdaji daidai ba bai kuma koma ya gina akan yaƙini ba a hakan sai ya sallama to wannan da gangan ya ɓata sallarsa saboda an ba shi mafita ya ƙiye wa kansa wannan shine abin da yasa malam yace wa man sallama shakkan fi kamali salatihi wanda ya sallama yana mai shakka a cikin sallarsa batalat salatuhu sallarsa ta ɓaci saboda ya gina aiki a ya hukunci akan zato kuma zato baya wadatarwa a wajen bautar Allah madaukakin sarki mala yace wasu hau fi salatil qada'i ka sahu fi salatil ada'i haka ne rakkanwa a sallar ramuko ka sahawi fi salatul ada'i kamar rakkanwa ne a sallar da ake yin ta cikin lokacinta alqada yana nufin sallah bayan lokacinta ya fita al'ada yana nufin sallah a cikin lokacinta wadda yake bai fita ba to idan mutum ya samu rakkanwa a sallar ramuko to daidai yake da ya samu rafkanwa a sallar da ba ta ramuku ba kamar yadda dukkan bayanan da muka yi na rafkanwa a cikin sallah wadda ya gabata mutum mai yiwa zai karkata fahimtarsa ne zuwa ga sallar da mutum yake yin ta a cikin lokacinta to mai ramu koma inda hakan zai same shi hakan zai yi ba abin da zai canza sai malam ya ce wasahau fi nafilati kasahau fil faribati illa fi sitti masaila malam ya ce rafkanuwa fi nafilati a sallar nafila kasahau fil faribati kamar rafkanuwa ne a sallar farilla illa fi sitti masail sai dai a cikin waɗansu mas'aloli guda shida wato nan malam yana so ya bayyana mana cewa in ban da waɗannan mas'aloli da zai yi bayani guda shida to dukkan wani mahalli da mai sallar nafila ya samu rafkanuwa to hukuncinsa irin wadda ya samu rafkanuwa a sallar farilla waɗannan wurare guda shida malam ya fara da alfatiha ya ce karatun fatiha malam ya bambanta karatun fatiha a sallar farilla da karatun fatiha a sallar nafila wasura da karatun sura wasirru da sirrantawa waljaharu da bayyanawa wa ziyadatu raka'atin da wajen ƙarin raka a cikin sallah wa nisiyanu ba'dil arkani in tala da kuma manta wani sashe na rukunai idan ya tsawaita faman nasiya al-fatihata fi nafilati haka ne mala yace wanda ya manta fatiha a nafila yanzu malam zai dauki bayani ne kenan ɗaya bayan ɗaya akan waɗannan abubuwan da ya lissafa guda shida yace wa man nasiyal faman nasiyal fatihata fi nafilati wadda ya manta fatiha a sallan nafila wa tadhakkaraha ba'da salami sai ya tuna da fatihar bayan ya riga da yayi sallama na ba'da ruku'i ne ko ya shi sa lokacin na kan ce muku haka ne saboda na kula nuskar da ke hannu akwai kurakure a cikinta wa man nasiyal fatihata fi nafilati wadda ya manta fatiha a cikin nafila wata zakaraha ba'da ruku'i sai ya tuna wannan fatihar bayan ya riga da yayi ruku'u tamada to ya zarce kawai da sallarsa ba sai ya dawo ba wa sajada qabla salami sai ya sujada kafin sallama bi khilafil faribati sabanin sallar farilla wannan mas'ala ce ta sabani har a mazhabar malikiya wadda malam yana daga cikin waɗanda suka karkata kan cewa fatiha tana faduwa a sallar nafila amma zance mai inganci babu wata sallah cikin salloli face fatiha rukuni ce daga cikin rukunin wannan sallah sawa'un sallar farilla ce ko sallar nafila saboda hadisin annabi alaihi salatu wassalam ingantacce da yake cewa la salata na la salata liman lam yaqra' فيها بفاتحة الكتاب باب سلا جودا بكرنتا فاتحة الكتاب أتكين ونن سلا با تاكتي لا صلاة ونن صلاة نكرة نكرة في سياق النفي يفيد العموم haka ya haɗe dukkan sallah kowace irin sallah ce la salata babu wata sallah kenan ko ta farilla ko ta nafila babu wata sallah wadda za ta inganta wadda ba a karanta kuma fatiha a cikinta ba sallah ba ta inganta sai an karanta fatiha to wannan umumin wannan hadisin ya game dukkan salloli kuma mun sani cewa malikiya hatta a sallar jana'iza ba su wajabta karatun fatiha ba ko a sallar jana'iza baya daga cikin rukunan sallar jana'iza a wajen malikiya karatun fatiha amma zance mai inganci ita ma akwai fatiha a cikinta dole lazim tunda aka kira ta sallah an ce salatul janaza an kira ta sallah nafila an kira ta sallah farilla an kira ta sallah da haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to babu shakka hatta sallar nafila ita ma wajibi ne a karanta mata a karanta mata fatiha don haka wannan abu na farko matsala ta farko da malam ya toge daga cikin abin da yake bambanta farilla da nafila karatun fatiha wannan zance mai inganci fatiha har a nafila tana da ƙarfi na irin na rukuni don haka kamar yadda mutum ba zai bar ruku'u a nafila kuma ya wuce a haka ba to haka ba zai bar fatiha a nafila ta wuce a haka ba gabar da mala yake cewa wadda ya manta fatiha a sallan nafila wata zakaraha ba'da ruku'i ya tuna ta bayan yayi ruku'u da yace tamada to anan za mu ci zance mai inganci shine ba zarcewa zai yi ba dawowa zai sai ya dawo kamar da muka karatu wancan satin yadda yadda hakki yake a kansa a farilla to haka yake a kansa a nafila dawowa zai yi wannan ruku'u ne wannan ruku'u ya ɗago daga ruku'u sai tafi sujuda in ya so ainihin wato ruku'un da ya yi na farko wadda a cikinsa ya tuna bai yi fatihar ba ya zama ƙari a sallarsa sai ya sujada bayan sallama da haka batun bambanci na fatiha wannan ba shi ne dance mai inganci ba mala ya ce bi khilafi anna alfaribati sabanin ita sallar farilla فإنه يلغي تلك الركعة سبودا إن الفريلا ce mai sallah zai jefar da wannan raka'a da ya bar fatiha a cikinta wa ya zidu ukura sai ya ƙara wata raka'a a gurbinta wa ya tamada sai ya ci gaba to wannan ma idan a sallar farilla ne mutum ya yi ruku'u bai yi fatiha ba kamar yadda malam ya ce in a sallar farilla ne zai jefar da raka'an ne ya ƙaro wata a bai yi nisan da zai jefa ta bai fita a cikinta ba bai fita a cikinta ba itan ce da haka bai je gurbin da za a ce ba zai dawo zuwa karatun fatiha ba yana ruku'u ya tuna bai yi fatiha ba dawa zai yi tsaye barin ruku'un zai ya dawo tsaye in yi fatihar alabashi ya ruku'unsa ya dago ya tafi sujuda sai ya lissafa ruku'un farko da ya a matsayin ƙari a cikin sallah sai ya sujada bayan sallama amma faɗin malam cewa fa innahu yulqi tilka raka'a zai jefar da wannan raka'a wa yazidu ukhra ya ƙara wata wa ya tamada sai ya ci gaba da sallarsa wa yakunu sujuduhu kama zakarna fi tariki sujudi sai ya zama sujudarsa kamar da muka ambata ga barin mai sujada ito za mu ce anan a idan har mahallin da ya idan barin sa fatiha wato ya tuna ya tuna kafin ya tashi zuwa raka'a ta gaba to ai yana cikin wannan raka'a ne tunda yana cikin ta kuma a cikin ta ya bar Fatiha to kai tsaye zai dawo kawai tsaye ne ya karanta Fatiha bai fita a cikin ta ba mutum baya gina raka'a abin a cikin sallar sa ya jefar da raka'a har sai idan bai tashi cin rafkanuwarsa ba sai da ya fita a cikin wannan raka'a idan ya fita a cikin wannan raka'a to daga nan ne kuma ba yadda za a yi koma mata ya riga ya fita a cikin ta amma in dai bai fita a cikinta ba to ai yana da damar yayi istidraki ya dawo ya riski abin da abin da ya bari a baya kamar yadda shi kansa malam haka ya karantar da mu wancan satin a karatun mu da muka yi cewa wanda yake sujuda ya tuno ruku'u tasowa zai ya bar sujudar ya tafo ya kama ruku'u to me bambancin sa da wanda yake ruku'u ya tuna Fatiha tasowa zai kawai kuma Fatiharsa eh duk ɗaya ne fa innahu yulqi tilka raka'a mal yace a sallar farilla zai jefar da wannan raka'a wa yazidu ukhra sai ya ƙara wata raka'a daban wa ya tamada sai ya sai ya ci gaba da sallarsa wa yakunu sujuduhu kama zakarna fi tariki sujud sujada da zai yi tarafkanwa sai ta zama kamar da muka ambata a can bayanin da aka yi na wanda ya bar sujada bayanan da aka yi a wancan wurin in ka koma ka ƙara duba su shine amsarka a wannan wajen shin ba'adi zai yi ko qabli zai yi to bayanan irin na wancan ne wa man nasiya surata aw al-jahra aw sirra fi nafilati wa tadhakkara ba'da ar-ruku'i tamada wa la sujuda alayhi bi khilaf al-faridati to malam ya gama magana akan Fatiha sai ce wa man nasiya surata wanda ya manta sura karatu sura aw al-jahra ko ya manta bayyanawa aw sirra ko ya manta sirrantawa في النافلة أتكن صلى النافلة وتذكر بعد الركوع سي بيتاشي تناواب سي باي ركوع سي تنا بايا يا رجال ركوع تمادا يتشيك بعد صلى ولا سجود عليه ba ma sujjadar rafkanuwa a kansa bi khilafil faribati sabanin sallar farilla to wannan abubuwa guda uku da malam ya ambata eh wannan haka yake domin da sallar da karatun sura da bayyana karatu da ɓoyewa a cikin sallar nafila dukansu mustahabbi ne kuma barinsu ya halatta dama da gangan ma ya halatta mutum ya bari saboda a sallar nafila akan rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya yi sallah kamar ma bai karanta fatiha ba wadda kamar yadda na Aisha ta rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yana hanzarta rakatai alfajri rakawoyi guda biyu na alfijir dinsa yana hanzarta su har ma kai ka ce bai karanta fatiha ba malamai suka ce ba da za a yi kuma ya sallah bai karanta fatiha ba to amma in dai har hanzarin ya kai a ce anya mako ya karanta fatiha to wannan ya nuna kenan bai karanta sura ba sannan ijma'in malamai ya kullu cewa wadda ya yi yadda ya yi sallar nafila da fatiha zalla bai karanta sura ba nafilarsa ta yi ko da da gangan ya bar sura da haka karatun sura a sallar nafila mustahabbi ne kuma barinsa baya cutar da sallah to wannan yasa idan mutum ya rafkana bai karanta sura ba a nafila shikenan wafaqatin shabaka ba wani abu a ciki zai ci gaba da sallarsa ba bukatar ya wata sujudar rafkanuwa saboda ai a sallar farilla ma karatun sura sunna ne tsaiwa dan karatun sura sunna ne sai da sunnoni biyun nan suka haɗu ne sannan fa mai barin karatun sura a sallar farilla zai yi sujudar rafkanuwa wai da a ce ma mai barin karatun sura a sallar farilla ya tsaya tsaiwar da ya kai ai karatun sura sura ce kawai bai karanta ba ya rafkana ya dade a tsaye amma bai karanta surar ba sai ya ruku'u to tun da yayi tsayuwar karatun sura to ba sai ya rafkanwa ba saboda yayi gwargwadon tsayuwar da za a yi karatun sura almuhim a sallan nafila kuma karfin karatun sura da tsayuwar karatun surar bai kai wancan karfin na wanda yake a sallar farilla ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan nafila yakan bar karatun sura amma a sallar farilla baya barin karatun sura a mahallin da ake karatun sura da haka karfin karatun sura a sallar farilla ya sha bamban da karfin karatun sura a sallar nafila sannan bayyanawa da ɓoyewa mustahabbi ne mai sallar nafila ya bayyana karatu a nafilarsa da yake yi bayan faduwar rana duk nafilar da za a yi ta daga bayan faduwar rana har zuwa ketowar alfijir nafilar da za a yi wannan tsakanin to sunnatta shine a bayyana mata karatu nafilar da za a yi ta kuma bayan hudowan alfijir daga hudowan alfijir har zuwa faduwar rana wato nafilar wuni kenan ita kuma sunnata koyi karatu amma dukka waɗannan sunnoni ne waɗanda barinsu ba zai cutar da mai sallar ba da a ce mai sallar dare mai sallar nafila yanzu kamar yanzu na mutum zai yi nafila sai ya yi karatunsa a sirrance babu komai gashi da rana ta faɗi abin da aka fi so misalan nafila ya yi a karatu shi ya bayyana karatu to amma sai ya yi karatunsa a sirrance ba komai ko kuma da rana mutum zai yi nafila sai ya bayyana karatunsa kamar zai yi walaha ko zai yi ratibar azhar sai ya bayyana karatunsa ba haka aka so ba amma ba komai ba za a kira abin daɗi ba a sallah saboda ai asali ma ba wata doka da ta zo ta akan a bayyana karatu a nafila ko a koye karatu a nafila a matsayin wani hukunci wanda yake tabbatacce kawai dai wata nafilar an ji manzon Allah sallama yana bayyana karatu watan kuma an ji yana koye karatu to shi yasa idan mutum ya saba wa wannan tsarin to ba zai cutar da sallarsa ba ballantana ma har ya kai ga zuwa ga sujudar rafkanwa kisa nan malam yace wanda ya manta sura da bayyanawa da kuma boyewa a cikin sallar nafila kuma sai ya tuna bayan ya yi ruku'u da kawai ya ci gaba ba zai dawo dan wannan abin ba domin ruku'u rukuni ne kuma mutum idan zai bar wani aiki a cikin sallah ya koma wani aiki to dole ya mai da hankali ya tabbatar da aikin da zai zai barin bai kai aikin da zai koma gare shi ba muhimmanci aikin da zai koma gare shi ya zam ya fi aikin da zai barin ƙarfi kaga ko kuma a ce ƙarfinsu ɗaya kaga mutum zai iya barin ruku don ya koma wa fatiha saboda ƙarfinsu ɗaya mutum zai iya barin sujuda don ya koma wa ruku'u ƙarfinsu ɗaya amma mutum ba zai bar ruku'u ya koma wa karatun sura ba saboda ƙarfinsu ba ɗaya ba ne ruku'u rukuni ne karatun sura kuma sunna ne to ba zai bar rukuni ya koma zuwa ga sunna ba a dalilin haka ne wasu daga cikin malaman malikiya suka ce duk wadda ya miƙe daga raka'a ta biyu bai yi zaman tahiya ba sai da ya miƙe tsaye ai dama mun karanta da ku a baya idan ya riga ya rabu da ƙasa ba zai dawo ba to bayan ya miƙe din kuma sai ya dawo ya zauna zaman tahiya wasu malamai suka ce ya ɓata sallarsa saboda ya bar tsayuwa wadda take rukuni ya dawo zama wadda yake sunna to abin da suka duba kenan yasa suka ce sallar ta ɓaci shi yasa su wasu malamai da suka inganta sallar suka bayyana a irin wannan mahalli cewa idan kuma ya dawo to sallarsa ta yi ba ta ɓaci ba don su nuna cewa ba sa tare da wacce fahimta ta cewa sallah ta ɓaci almuhim mu fahimta cewa ka'ida ce mutum a sallah ba zai bar wani aiki ya koma zuwa wani aiki ba har sai idan abin da zai koma gare shi shine aiki mafi martaba a cikin sallah wannan dalilin yasa malam yace tamada ya ci gaba da sallarsa in dai sura ya bari ko in bayyanawa ko koyewa ya bari a sallan nafila wala sujuda alai to wannan kuma ai ko ko sallar farilla ne ba ko sallar farilla ne ya riga ya ruku ba zai dawo ba ko sallar abin farilla ce ya tuna ya tuna bayyanawa ko koyewa ai ba zai dawo ba saboda ai ruku biya fi su karfi da haka ko a sallar nafila ko a sallar farilla akan waɗannan wanda ya ruku ba zai dawo baya ba mala ya ce wala sujuda alaihi to wannan shine bambancin da farilla babu sujada a kansa bi khilafil faribati sabanin sallar farilla wadda ita mutum ba zai dawo din ba shi ma in ya riga yayi ruku'u to amma akwai sujuda a kansa idan sura ya bari zai yi kabli idan bayyanawa ya bari zai yi kabli idan boyewa ya bari zai yi ba'adi na sai me mala yace wa man qama ila thalithatin fi nafilati fa in tadhakkara qabla aqd ruku'i raja'a wa sajada ba'da as-salam wa in aqada thalithata tamada wa zada rabi'ata wa sajada qabla as-salam bi khilaf al-faribati fa innahu yarji'u mata ma dhakara wa yasjudu ba'da as-salam malam ya ce wa man kama ila salisatin har yanzu mas'ala ta hudu kenan wanda ya miƙe zuwa raka'a ta uku fin nafilati a sallan nafila zai raka'a biyu na nafila da ya tashi raka'a ta biyun sai ya miƙe fa in tazakkara qabla aqdi ruku'i idan ya tuna kafin ya kula ruku'u raja'a to ya dawo wa sajada ba'da salami ya sujada bayan sallama domin mai nafila idan idan wato asalin nafila raka'a biyu ne asalin nafila raka'a biyu ne idan mutum musamman nafilar dare saboda hadisin Abdullahi dan Umar da yake cewa salatul laili masna masna idza khashiya ahadukum subha falyusalli raka'atan wahidatan tutur lahu ma qad salla sallar dare raka abibbi ne idan dayanku ya ji tsoron asuba za ta masa alfijir zai keto to sai ya raka a ɗaya ya yi wuturin abin da ya sallata a baya ba iyakance masa nawa da ya sallata ba dai ya rufe ta ƙarshe da raka a ɗaya a matsayin wuturi to a nan hadisin ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi recommending raka'a bibbi ne sallar ainihin sallar dare wannan yana nuna sunnar sallan nafila kamar da shi kansa annabi alaihi salatu wassalam ake ganin yawancin nafilarsa in ya raka'a biyu ne sai ya sallama in ya raka'a biyu sai ya sallama don haka asalin nafila raka'a biyu ne idan mutum ya kabbarar harama da nufin zai yi sallan nafila raka'a biyu to da ya zo raka'a ta biyun sai ya rafkana sai ya miƙe to wannan rafkanuwa ce idan ya miƙe tsaye ba wai zai ce to ai kawai ba matsala tunda nafila ce bari in ci gaba kawai na yi hudu a lokacin sai ya ƙudura aniyar yin hudu ba a'a niyyarsa tun farko ya yi niyyar raka'a biyu ne nafila raka'a biyu ne da haka miƙewar da yayin nan ya zama rafkanwa dawowa zai shi yasa anan malam yake cewa fa in tadhakkara qabla aqdi ruku'i idan ya tuna kafin ya kulla ruku'u raja'a to ya dawo ya zauna yayi tahiya yayi sallama wa sujada ba'da salami ya sujada ba'di me ya jawo ba'din sa miƙewa da ya tsaye shi ne ya zama masa ƙari a cikin sallar gashi nafila ce amma zai yi ba'di yayi ƙari a cikin ta wa ina aqadar salisata malam yace idan kuma ya riga ya kula raka'a ta uku tamada to ya zarce ya riga ya kula ta uku to anan kuma ba za a ce ya zauna ya tahiya raka'a uku ba a'a sannan ba za a ce ya kula ta uku kuma ya wargaza ta ya bata ta ya dawo bi ba a'a ai ƙarin yayi yawa gwanda ta zama sallah cikakkiya to haka sai ya wuce tamada sai ya zarce wa zadar rabi'ata ya karo ta hudu domin ba zai yi nafila raka'a uku ba ba a nafila raka'a uku sai idan ga mai nufin yin wuturi wuturi kuma ba a yin sa da rana sai da daddare wa zadar rabi'ata ya kara ta hudu wa sajada qabla salami sai ya sujada qabli sai ya sujada qabli wai nan sujada qabli ta me zai yi na'am ƙarin me yayi na ragin tahiya ragin tahiya malam ya ce ya zarce ya karo ta hudu in ya karo ta hudu sai ya sujada ƙabli sujada ƙablin nan ana yin ta ne idan an yi rage a sallah to yanzu me ya rage ya rage tahiya ya rage mai kuma zaman tahiya ya rage mai kuma yawwa ya rage sallama ko sallama kuma rukuni ne ai wannan zai wannan zai abin nan sa sujudar rafkanuwa za ta za ta za ta mai gurbin sallama ba za ta mai gurbin sallama ba don haka faɗin malam cewa sujada ƙabli wajahinsa ba karɓaɓɓe ba ne saboda sallan nafila mai raka'a hudu ba ta da tahiya a tsakiya ba ta da tahiya a tsakiya sallan nafila idan an mata tahiya to sallama ake mata ba a yin tahiya kuma a miƙe kamar yadda za a yi sallah a zahar annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallah mai kama da sallar farilla da haka wadda ya miƙe ya tafi raka'a ta uku a sallan nafila sai ya ƙaro ta hudu sai ya yi sallama ya tahiya ya sallama ba komai a kansa saboda tahiya ba tahiyar da ya bari inda ya yi tahiyar da sallama zai idan aka ce kuma ya batta don haka yanzu ya yi sujada gurbinta to kenan da ya same ta zai iya yayi ta ya miƙe ba tare da ya yi sallama ba kuma inda yayi wannan tahiya dole ya raba sallolin nan guda biyu da ya hada su kuma to ba tahiya tsakanin su dama saboda mai nafilar da yake so ya hada nafila raka'a hudu a jere to baya zaman tahiya in zai hada tun da kuwa kaga akwai wannan nafilar da za a jera ba zaman tahiya kuma sai ta same shi yanzu da rafkanwa shikenan kawai kayansa ya tsinke a gindin kaba sai ya ci gaba Allahu a'lam mala ya ce bi khilafil faridati sabanin sallar farilla fa innahu yarji'u mata ma zakara to ita kam zai dawo a duk sa'ilin da ya tuna wa yasjudu ba'da salami ya sujada bayan sallama wato ita sallar farilla duk lokacin da ya tuna cewa ya yi daɗi misali a ce sallar asuba ce raka'a biyu to da ya zo raka'a ta biyun sai ya miƙe to da ya miƙe fa a duk lokacin da ya tuna ko kafin ruku'u ko bayan ruku'u a duk lokacin da ya tuna kawai zai dawo ne Allahumma illa a ce sai da ya zauna zaman sai ya tuna kaga ba ba ya dawowa yake a irin wannan yanayi to ya ya ya miƙe sallar magariba ce misali raka'a ta uku sai ya miƙe da ya miƙe bai tashi tunawa ba sai da ya ruku'u ya sujada biyu ya zauna yana da mantahiya sai ya tuna au ta hudu fa kenan yake yi yanzu a magariba ah to yanzu an ce ya dawo dama ina dawo zaman zai dawo to kuma a zaman yake yanzu shikenan ya zama cikakken ƙari kawai sai ya sai ya yi sallama sai ya yi ba'adi to nan da mala yake cewa ya dawo duk a lokacin da ya tuna to lokacin da duk zai iya ɗaukan ma'anar dawowa shi ake nufi ba lokacin da bai ɗauki ma'anar dawowa ba misali ya riga ya zo ya zauna dama amma idan ya tuno cewa ya yi ƙari a sallar farilla to dole ya dawo a duk halin da yake ciki kun ga sallar nafila kuma an ɗaga musu kafa in ya riga ya ƙulla raka'ar gaba mala ya ce wa man nasiya rukunan minan nafilati kan ruku'i aw sujudi wa lam yatadhakkar hatta sallama wa tala fala i'adata alayhi bi khilafi fariḍa fa innahu yu'iduha abadan sannan sai a sai abu na shida sai abu na shida mala ya ce wa man nasiya rukunan wadda ya manta wani rukuni minan nafilati a sallan nafila kan ruku'i kamar ruku'u aw sujudi ko sujuda walam yatadhakkar hatta sallama bai tuna ba har sai da yayi sallama a sallar sai tuna au ashe bai yi ruku'u ba ko tuna ashe bai yi sujuda ba wa qala kuma abin ya tsawaita tsawaitan shine ya nisanci wurin sallar ya nisanci wato abin da yake da alaka da sallar ya fita daga azkar na sallar ya gama addu'o'insa in zai yi addu'o'i ko ya fita ma daga masallaci wannan duk suna ɗaukar hukuncin tsawaitawa ya riga ya tsawaita fala ya adata alaihi to babu maimaita sallah a kansa saboda dama nafila ce yanzu ya riga da ya yi sallama ya fita a cikinta inda farilla ne wadda ake neman sa da ya aikata wajibi a kansa, to idan ba ta inganta ba, to wannan bi'assa da ake ya aikata ɗin ba zai faɗi a kansa ba sai ya sake aikatawa, shi ne bambancin farilla da nafila. Ita farilla bin matuka mashigula hatta tu'addiya ma alaika. Dimmarka, wuyanka yana rataye da wannan hakki na farilla har sai ka sauke abin da yake kanka wa in addaitahu fasidan wa in addaitahu fasidan fala tabra bihi dhimmatuk inda za ka yi aikata wannan abu ya zo a halin lalatacce wannan ibadar ka aiwatar da ita ta zo a halin ɓatacciya to fa wannan wuyan naka bai sauke wannan nauyin ba to wannan nauyin da yake rataye a wuyanka kasancewar rashin ingantuwar aikin bai sauke wannan nauyin ba shine dalilin da yasa ake binka da cewa karama to ita kuma nafila ba haka bace asali nafila ba nauyi bane da ya rataye a wuyanka na wajibi da zaka yi haka yanzu idan nafila ka ta san matsala ta yadda har ya wuce gyara ka riga ka fita a cikinta lokacin gyara ya ƙure maka to kaga yanzu ya rage a yi hukuncin ta inganta ko bata inganta ba idan aka mata hukuncin bata inganta ba ma dai bai zama dole a kanka sai ka rama ba tunda asalin ta ma dama ba dole bane ballantana badalinta ballantana mai madadin ta zama wajibi in kuma ta inganta mashal hal to wannan shine dalilin da yasa malam yake cewa din wato fala ya adata alaihi babu maimaitawa a kansa saboda nafila ce dama asali ba farilla ba ce bi khilafin farida ce sabanin sallar farilla fa innahu yu'iduha abadan domin ita sallar farilla to zai maimaita ta har abada matukar bata inganta ba to har abada zimmarsa ba za ta kubuta ba daga wannan umarni har sai idan an aiwatar wa man qata'a an-nafilata amidan to wannan waɗannan gabanin mu yi gaba waɗannan su ne abubuwa matsaloli guda shida da malam ya kawo waɗanda suke bambanta sallar farilla da sallar nafila a babin rafkanuwa amma in ba haka ba sauran abubuwa duk da ka sani a babin rafkanwa idan sun same ka a nafila to za ka yi da rafkanwa waɗannan abubuwa guda shida kuma mun- mun- mun- mun mun fitar da fatiha to ita fatiha ba ta cikinsu fatiha yadda matsayin ta yake a sallar farilla haka matsayin ta yake a sallar nafila sai zama abubuwa na guda biyar kenan مال يتي ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة أعادها أبدا ود ومن قطع النافلة ود ينك نافلة عامدا دقنقن أو ترك منها ركعة وكما يبر وتركعة النافلة دقنقن أو سجدة وكما يبر سجدا النافلة دقنقن أعادها أبدا ويساكي تهر أبدا سبو دياكي تألفرمر إباده ya keta alfarmar ibada wannan zai zama masa tamkar wata izina ce tamkar wata izina ce ya wulakanta farali ya wulakanta ibada ya wulakanta sallah asali yin ta ba farilla bane a kansa amma yanzu da ya shiga cikin ta sai ya wulakanta ta da gangan sai ya yanke ta kawai ya bata ko ya bar ya ƙi ruku'u a ciki, ko ya ƙi sujada a cikin saboda gadarar nafila ce to nan malaman malikiya suka ce to shi kenan wannan tunda tunda tunda abin shi shi ja'iri ne to bari a tilasta masa sake ta eh a tilasta masa sake ta to nan suka ce ya sake ta har abada To amma abin da asalinsa bai zama farilla ba to badalinsa ba zai zama farilla ba yawa sai dai a a ce ya yi saƙo ya ɓata sallah da gangan ko ya bar sujada da gangan to wannan saɓansa zunubinsa na keta alfarmar sallah yana nan yana binsa amma asali ba wajibi ce a kansa ba haka ba za ta zama wajibi a kansa daga baya ba mala ya ce wa manta na hada fi salati fala shi alaihi ila an yantuka bi huruf wanda ya gyaran murya a cikin sallarsa فلا شيء عليه باب قومي أكنسا إلا أن ينطق بحروف سيدي إذن ياي فلوشي ده حروفا شنو جعل مريكو يوا إذا متي kaga ya nau'i na huruf na harufa yana fitowa ciki yawa wadda wadda yayi gyaran murya a cikin sallah in mujarradin gyaran muryan ne to shi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam gyaran murya ba za ka raba shi da ita ba idan har ya bukace ta ɗin to idan iya ta ɗabi'ar yayi to wannan babu komai a kansa amma idan ya zama na cewa ya, ya fitar da harufa wajen yi to wannan ya zarce ɗabi'a kuma ya shiga wani abu daban to shi wannan shi ne malam yake magana a kansa cewa to shi wanda ya fitar da harufa to malam ya faɗi hukuncinsa na wannan karanta nasa wa man tadahati sana hada fi salati fala shi alayhi la an yantaka bi hurufin eh na Eh. A to wannan malam ya yi shiru a kansa wala Allah saboda ya yi magana a kan yin magana a cikin sallah a baya, ko? Yawa don haka hukuncinsa yana can yadda malam ya yi magana a kan hukuncin yin magana a sallah. Idan ya yi wannan furucin da gangan ne hukuncin sa hukuncin wanda ya magana da gangan sallarsa ta baci idan ya yi wannan furucin da rafkanwa ne hukuncin sa hukuncin wanda ya magana da rafkanwa sai su jada bayan sallama wa idza sahal imamu bi naqsin aw ziyadatin sabbaha bihi al-ma'mum idan liman ya rafkana ta hanyar naqs yin nakasa a cikin sallah yin rage a sallah aw ziyadatin ko ta hanyar ƙari a cikin sallah sabbaha bihi al-ma'mum sai ma mu su masa tasbihi shine su ce su ce subhanallah subhanallah ma mu idan maza ne idan mata ne sai su yi me sai su yi tasbihi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbansa yace at-tasbihu lirijali wa tasbihu lin-nisa yace tasbihi na maza ne maza ne masu cewa subhanallah mata kuma su ne masu yin tasbih masu tafi idan sun ji limami yayi ya ya ya ya ya rafkana a cikin sallah to ma musul ce subhanallah to amma dan faɗin subhanallah nan yana da kyau a dinga samun nutsuwa eh wani lokacin sai ya zama masallaci duk ya buɗe da subhanallah subhanallah subhanallah ya kamata a yi dinga yinsa cikin nutsuwa kar a rikita limamin kuma kamar yadda muka yi a baya lokacin da muka zo karatu akan tashin tasan liman idan liman ya kakare cewa a ya dinga yin hakuri har sai an tabbatar da cewa lallai liman din ya bukaci ya bukaci a yi masa a yi masa a yi masa magana da haka lokacin da liman ya yi rafkanwa to dan za a masa tasbihi a masa tasbihi nan ma cikin nutsuwa saboda kar hakan ya rudar da shi وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به وإن فارق الأرض فأتبعه وإن جلس في الأولى أو في الثالثة فقم ولا تجلس معه ما لا يتي وإذا قام إمامك من ركعتين إذن لإمامك يميكي دق ركعة بيو فسبح به كي مس تسبيحه كي سبحان الله فإن فارق الأرض إذن يا رجال يا رب كسا فأتبعه كو فاتبعه وكبيش كان كما كي تزما كان سبحان الله سبحان الله كان زوني كسا shi kuma ya miƙe a in ya riga ya rabu da ƙasa ya miƙe sai ka bi shi wa in jalasa fil ula idan ya zauna a raka'a farko aw fi salisa ko ya zauna a raka'a ta uku a raka'a farko ba wurin nama bane ko ya zauna a raka'a ta uku fa kum kai ka miƙe wala tajlis ma'ahu kar ka zauna tare da shi dan liman ya zo raka'a farko da ya da ya dago dago daga sujada guda biyun nan sai ya zauna kai kuma ka tabbatar da cewa raka'a farko ce sai ka miƙe ka masa tasbihi sai ka masa tasbihi saboda wannan wajen da ya zauna din babu zama a wajen idan bai miƙe ba kana tsaye kana jiransa idan ya kammala tahiyarsa ya miƙe shikenan sai ku ci gaba da sallah da shi idan ya taho raka'a ta biyu idan ya zauna walillahi alhamdu shikenan idan bai zauna ba ya miƙe ya masa tasbihi idan bai dawo ba ya miƙe ya za ka yi sai ka miƙe sai ka bi sai ka bi sai ka tafa kan ƙa'idarka ta sallah ƙa'idarka ta sallah wancan mahallin da ya zauna ba mahallin zama ba ne mahallin miƙewa ne miƙewa wajibi ne a wajen wannan mahallin da aka zo bai zauna ba ya miƙe mahallin zama ne amma zaman ba wajibi ba ne don haka kai ba za ka yi ba wancan cin da miƙewa wajibi ne sai ka miƙe ba ka zauna ba wannan kuma zaman ba wajibi ba ne nan ma sai ka miƙe sai ka bi shi sai zama baka samu saɓani da limaminka ba idan ya zauna a wurin da ba wurin da ba mana ya zo ta uku ya zauna sai ka miƙe ba za ka zauna ba da haka za ku yi sallar ku da shi amma hakan yana faruwa da wuya yawa limami ya zo a raka'a farko ya zauna ya zauna a masa tasbihi kuma ya ki tashi kuma ya zo raka'a ta biyu kuma ya sake miƙewa ya ta kawai jera rakoi ka ai wannan ai rashin albashin ya kai yadda ya kai don haka irin wannan yanayin ba za a bi shi ba amma shin idan ya zo sujadar rafkanuwa har da kai amsa shi ne har da kai mana da ai ta sallar ku ce rafkanuwarsa ita ake lissafa ba taka ba haka idan ya zauna a raka'a farko kai ka miƙe ba shi yake wanke kanka daga wani rafkanuwar ba shi yake ka wanke kanka daga wani rafkanuwar ba a kai ka wanke kanka ne daga laifin zama tunda kai ka san ba wurin zama bane ne shi kuma tun da ya ɗauka wurin zama ne shi yana da uzuri kai baka da shi amma rafkanuwa sujudar rafkanwa tunda ta kama shi ta kama ka tunda dai sallar ku ce gaba ɗaya tare to haka idan ya zauna a ta uku nan ma faqum kai dai ka miƙe wala tajlis ma'ahu ba za ka zauna tare da shi ba na'am wa idza sallama al-imamu nan ne to wa in sajada wahidatan wa taraka thaniya fasabbih bihi wa la taqum ma'ahu illa an takhafa aqda ruku'ihi fattabi'hu wa la tajlis ba'da dhalika ma'ahu la fi thaniyatin wa la fi rabi'ah فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بانيا وتسجد قبل السلام ما لا يتي وإن سجد واحدة إذن لمن يي سجدا سجدا قدا ديا وترك الثانية سيب سجدا تبيو فسبح به كما تسبيه كتي سبحان الله ولا تقم معه كرك ميكي تاردش إلا أن تخاف أقد ركوعه سيدي إن كاجس أوران قل ركوعه فأتبعه ko فاتبعه to sai ka bi shi wala tajlis ba'da zalik to gabanin mu ci gaba wato anan liman ya bar sujuda shi wala Allah bai fahimci ya bari ba ko kuma kana da yaqinin an bari na sujuda nan rukuni ne cikin rukunai ba hali a ce babu ita yanzu idan ka biya liman din aka ci gaba da tafiya a haka shi bai gane an bar sujada ba aka je raka'a hudu in in mai raka'a hudu ce akan sallama kana da tabbacin cewa ba a yi sujada ɗaya a wata raka'a ba kaga kai sallaka ba cikakkiya ba ce wannan dalilin yasa yanzu dole ku samu sabani da limaminka to shine malam yace idan liman ya sujada ɗaya ya bar ta biyu kai mata tasbihi wala taqum ma'ahu kar ka miƙe tare da shi illa an ta kafa aqda ruku'ihi sai dai in ka ji tsoron zai ƙulla ruku'u to anan kuma idan ka ji tsoron zai ƙulla ruku'u idan kace za ka yi ta biyun ka taso ka iso shi zai yi ruku'u to sai ka haƙura da yin sujada ta biyun sai ka bi shi a ƙulla ruku'un gaba da kai saboda idan yanzu ka tsaya yin ta biyun har ya shiga ruku'un ta gaba kai kuma kana ƙasa to wannan ka fita daga me daga asalin bin liman kenan to dan haka sai ka bi shi kawai wala tajlis ba'da zalika ma'ahu sai dai a bayan nan kuma ba za ka yi zama tare da shi ba ba za ka yi zama tare da shi ba wato da ku saba da shi a abinan a da ku saba da shi a abinan a rukuni gwamma ku saba da shi a sunnah da haka yanzu kai kana da tabbacin raka'an nan mu ɗauka ta farko ce kana da tabbacin raka'ar farko an manta ruku'u ai an manta sujuda guda ɗaya kuma wannan sujuda guda ɗayan baka samu damar kayi ta ba inda ka samu dama kayi ta ka iso shi shikenan baka da matsala baka da matsala inda ka samu dama kayi ta sai ka iso shi baka da matsala ka gyara matsalar ka kai to amma baka samu dama kayi ta ba sai ka bi shi kana da tabbacin waccan raka'ar babu sujada a cikinta guda ɗaya to yanzu menene zai zai faru da kai eh jefar da raka'a ai mun yi wannan karatu jefar da raka'a kai ya shafe ka shi kuma tukun bai san da wannan matsalar ba tunda kwa mas'ala ta jefar da raka'a ta shigo cikin al'amarin to ka sani cewa zama zai bambanta tsakanin karshe domin yanzu shi raka'ar da aka tafi ta biyu ce a lissafinsa kai kuma ka je da raka a farko ta ɗaya ce a lissafinka shi yasa a nan malam ya ce wala tajlis ba'da zalika ma'ahu ba za ka zauna ba kar ka zauna a bayan haka tare da liman in dai haka ta faru da kai har ka je da raka'ar farkon to yanzu raka'a ta biyun tasa kai ta ɗaya ce a wajenka la fi thaniyatin wala fi rabi'a ba za ka zauna da shi a ta biyu ba ba za ka zauna da shi a ta hudu ba, ta biyunsa shi, ta biyunsa shi kai ta ɗayanka ne, ta hudunsa ta ukunka ce, da haka za ka jera sallar ba za ka kuma kai kuma ba za ka ba za ka yi naka zaman ba na tsakiya in ka ka fita daga ka fita daga abin ka shiga naka ayyukan kenan kana barin abin da bai shafe ka bane amma ba ka yin in kana kana yin naka ka fita daga masa biyayya zaka idan a raka'arsa a raka'a ya zo raka'a ta biyu yayi zaman tahiya sai ka miƙe saboda kai ita ce raka'a farko a wajenka kana jiransa ba za ka kulla rukuni ba sai ya zo shi idan ya zo shi miƙe ya yi raka'a ta gaba ya kulla ruku za ku yi ruku'u tare idan ya tafo aka taso to nan kai ta biyu ce a wajenka amma ba za ka yi zaman tahiya ba zai miƙe ne shi a matsayin ta uku ce sai ka miƙe sai ka bi shi sai ku yi ruku'u raka'arsa ta hudu da shi idan kuka taho ta hudu da shi zai zo zai yi zaman tahiya saboda ya kawo ta hudu kai kuma ta uku ce a lissafinka za ka miƙe idan ka miƙe idan ya yi sallama sai kai ruku'u saboda ba za ka ba za ka ci gaba da sallah yana yana da yi sallama ba idan ya yi sallama sai kai ruku'u idan kai ruku'u ka zo ka kawo raka'arka ta hudu to wala Allah shi bai gano wannan damuwar ba ko kuma bai amince da gyaran ku da kuke masa tasbihin da kuke masa ba da haka shi raka'a sa hudu ta cika shi a wajensa babu wata ne ba wata matsala sai kuma yanzu ka jefar da raka'a ka karo raka'a daya idan kai sallama sai kai ba'adi shine abin da malam yake yake faɗa a nan raka ta ƙarshe zaka karatun Fatiha zaka karatun Fatiha yana shi kuma yana yana tahiya amma ba za ka yi ci gaba da wannan sallar ba har sai yayi sallama in yi sallama sai kai ruku'u sai ka karo raka'a daya kafin kafin ya sallama zaka karatun Fatiha zaka karatun Fatiha kafin ya sallama sannan yawa ba za ka kullata ba sai yayi sallama sai ka kullata sai ka kullata sannan ka bar zaman tahiya a cikin sallar ba kai zaman tahiya ba kwata-kwata a cikin sallar har sai a ƙarshe to wannan ya zama ragi kenan a cikin sallah zai zama kenan yanzu kabli da ba'adi ya haɗu maka sai mu gina akan ka'idar mu ta bayan za ka yi sujira kenan kafin sallama ba bayan sallama ba yawa shine gyaran da zamu fa idan sallama idan kuma yayi sallama fa zid raka'atan ukhra shikenan ma idan yayi sallama fa zid raka'atan ukhra sai ka ƙara raka'a ta daban badalan min raka'atin lati alghaitaha madadin raka'ar da ka jefar da ita baniyan kana mai ginawa ba tare da ka raba sallolin ba wa tasjudu qabla salam sai ka jira kafin sallama shikenan mallam ya gama magana an gane ko yawa kaga nan sai yace fa idza sallama idan yayi sallama fa zid sai ka ƙara raka'a daya wato kana tsaye da in ka so zaka karatun ka tsaye za ka karatun ka tsaye amma dai ba za ka kulla ruku'u ba sai yayi sallama saboda kulla ruku'u ka ci gaba da me ka ci gaba da da da, da aikin ka kenan da sallar ka kenan to ina ga sai mu dakata daga nan sai mu tashi fa in kuntum jama'atan Allahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim ala karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dangane da mai wanka na haila ko wankan janaba mace dangane da bambancin wajen kunce kitso ko rashin kunce kitso wannan mas'ala ce da akwai ta yayin da wasu suke ganin mai wankan jinin al'ada sai ta warware yawanta amma mai wankan janaba ba sai ta warware yawanta ba saboda hadisi da ya zo akan haka amma zance mai inganci abin da ake bukata a wanka ko na janaba ko na haila shine ruwa ya ratsa fata ya ratsa gashi ya iso fata duk yadda gashi yake ya iso fata sawa'un mace tana da yawo ko kuma ba ta da yawo da kitso ne akan ta ko ba kitso bane bukata shine ruwa ya ratsa ya iso fata a kowane wanka ne idan ta yi haka to insha Allah ta'ala wankanta ya isar mata haka ba wajibi bane mai wankan jinin haila sai ta kunce yawan gashin kanta gabanin a ce ta yi wannan wanka din hadisin da ya zo bai inganta ba ya ce mutumin da ya manta sura sai da ya ruku'u da ya ruku'un kuma ya ɗago daga ruku'u sai karanta surar ko sannan sai ta musu dinda shi ya yi kuskure ya yi kuskure ba a karatun alkur'ani bayan an ɗago daga ruku'u akwai azkar da aka keɓe wadda ake yi bayan an ɗago daga ruku'u kuma wannan karatun sura bai maye masa gurbin karatun surar da ya bari ba haka yanzu nan ya zama ya yi ƙari a cikin sallah ne surar da ya karanta ta zama ƙari a cikin sallah ya karanta da ba mahallinta ba sannan surar da ya bari har yanzu ta zama rage a cikin sallah kaga ya haɗa kabli da baɗi da haka sai ya kabli a kan ƙa'idar mu da muka karatu a kanta sai in ya zama ta ya za ka miƙe ne ba za ka zauna ba da kai a lissafin ka raka'a ta ɗaya ce shi kuma ta biyu ne muka ce in ya zo shi raka'a sa ta uku ba zai yi zaman tahiya ba kai ma ba za ka yi ba saboda zaman tahiya sunna ne bin liman din ya fi zaman yin yin zaman tahiya idan ya zo raka'a ta hudu zai zauna kai kuma ta uku ne a wajen ka na ka sai ka miƙe ba za ka yi zaman tahiya tare da shi ba har sai ya yi sallama sai ka ci gaba da sallar ka ƙaro raka'a ɗaya a gudu macen sai ka yi da kauli saboda ka bar zaman tahiya sannan ka yi ƙara raka'a. Yanzu duk ina faɗan haka na ce fa tabi'hu na ce fa atbi'hu kar a ce fa attabi'hu ba a fa ba fa attabi'hu idan za ka yi shidda wa tawo din so wannan alif wannan alif din ta jikin fa'u alif mausula ce ana ce mata hamsin hamsin da wasu sai ka ce fa tabi'hu sai ka daure ayin idan kuma ba wannan tsarin za ka bi ba to sai ita wannan ita wannan alif mawsula din sai kai mata fataha fa'at sai ka daure tawun fa'at bi'hu wannan tambayar ta kadin eh akwai kuskure a cikin ta amma rigima ce ta kwallo mai girma yawa idan yawa idan idan idan idan mamu ya gane an bar su duda sai yayi ta ya yi ta sai bayan ya yi sai liman ɗin ya gano ya bar sujada ko da kaga ba sujadar rafkanuwa ce a gaban liman ba abin da yake gaban liman shine ko dai in yana da damar dawowa ya dawo in ba shi damar dawowa ya kai fata raka me zai faru da mamu wanda ya yi wannan sujadar a wannan lokacin ka gane yawa shi da rigima ta kafan lodin amma kai ka ɗauki abin da sauki da kace da rafkanwa ma mun zai yi ne ko ba zai yi ba ba zai rafkanwa ba ne magana ce ta a dawo a wurin sujada ko kuma a jefar da raka ka fahimta to abin da zai faru anan shine sun fiyan abin da makaranta ce zai faru mamun da yayi wannan sujada to yanzu shi sallar za ta canza da wannan limamin irin yadda muka yi wannan sai ta juya ta zama bayan fasa kenan zama bayan fasa haka a ƙarshe za a zo a ƙarshe za a zo shi yana da zamantaki yana tallafa ta ƙare yana da zamantakiya liman kuma yana da ƙarin raka ɗaya tunda zai ƙaro raka ya jefa da raka a baya a nan dole shi ma mun ya zauna tunda ya kawo ta hudu yanzu zama a wannan wajen dole ne a gare shi tashi haramu ne tunda ya zan biyar ne da haka dole ya zauna zai zauna kuma ya jira limamin sai ya kawo ta ta biyar ya zauna ya yi sallama sannan shi mai sallama zai yi mana in ya jefar da wannan raka yawwa in ya jefar da wannan raka to zai yi ba a dike tunda ya ƙara raka a baya shi kuma wannan ba sallar ta shi ba shi da matsala ba zai yi wannan ba din ba zai sallar ta shi shi ma wanda mai aure ko kwanto na ya samu wasu wasu eh zai nan dan ɗan gyara maka wadda kokonto ya aure shi to shi kwata-kwata baya aiki da kokonto ina mai wasu wasu da aka ka kira kokonto ya aure shi nan wata sabuwar magana ce to da duk wanda kokonto ya aure shi ya zama mai cutar wasu wasu to shi kwata-kwata baya aiki da kokonto shi kawai zai yi abin sa ne kawai haka in ya samu shakkar ma kawai ba zai biye ta ba kawai bai yi abin yana tunanin ta hudu ce ko ta uku ce ko ta hudu zai mai ta kawai sallama saboda shi ya riga maka duniya amma wanda muka magana a kansa shi ne kawai zallan mai shakka ordinary mutum wanda yake wanda shakka ta sami sallah ta uku yake ko ta hudu in mai raka hudu ce to shi wannan muka ce yana da ɗayan hali guda biyu ko dai idan zai iya kirdadan daidai ya gina akan daidaitunsa sai ya sujada kafin sallama ko kuma idan ba zai iya kirdadan daidai ba ya gina akan yaqini ginawa akan yaqini kuma shine ya dawo raka'a uku in ya dawo raka'a uku me zai yi in kawo raka'a miƙewa zai yi kenan sai ya karo ta hudu in ya karo ta hudu to sai ya tafiya sai ya sallama sai ya ba'adi saboda ya gina akan yaqini sai ya ba'adi ka fahimta ko farilla ko nafila mun yi magana akan nafila ita idan mutum ya riga ya ya ya ya tsallake in mutum ya tsallake raka'a biyu ya tafi zuwa ta uku in bai kulla ta bai ya dawo in ya dawo sai ya zauna sai ya tajiya sai ya sallama sai ya ba'adi Oke haka nafila ma haka ne kuma idan shakka yake ta ɗaya ce ko ta biyu irin yadda zai a farilla haka zai a nafila yawa na'am alaikum salam duk mutumin da ya zo ya samu da na mamani magana akan wannan mutumin da ya shigo sallah ya rasa raka'a daya kuma sai aka yi rafkanuwa a cikin sallar aka ƙara raka'a daya da rafkanuwa ƙarin raka'a yana da fiska guda biyu akwai ƙarin raka'a na ginawa wanda muka yi magana a kansa cikin satin nan guda biyu wannan ba rafkanuwa ba ne shi ƙarin raka'a ta ginawa ita ce raka'a janub wacce aka jefa tana can baya akwai kuma ƙarin raka'a ta rafkalwa don haka idan ma mu ya zo sallah ai duk ya ya rasa raka'a ɗaya kuma a ƙarshe sai limamin ya rafkana ya ƙara raka'a ɗaya ya yi biyar inda raka'a hudu ce ya yi biyar shi wannan mamun da ya rasa raka'a ɗaya da yanzu shi ba ya samu hudu ba kenan to ai ba zai ɗauki wannan raka'a ta daɗin a matsayin raka'a ta sallah ta daɗe cewa ba ta da hukunci don haka har yanzu zai tashi ya kawo raka'a ɗaya raka'a da ya sani cewa ya rasa ta cikin sallah wannan wacce aka yi ta ta ta amana liman ta ta rabban wal liman ce ita ba ta da hukunci to yake cewa sallar asar ne mamu ya rasa raka'a ɗaya ashe a wannan raka'a ɗaya da ya rasa kabli ta kama liman da aka zo raka'ar ƙarshe liman kafin ya yi sallama sai kabbara zai yi kabli kabbara da liman ya yi zai yi kabli shi wannan masbuki da ya rasa raka'a sai ya yi zaton sallama ce sai ya miƙe da ya miƙe to abin da nake fahimta a tambayar sai da ya miƙe ɗin da ya fahimci ma ba sallamar waje bai dawo ba sai ya ci gaba da suka to raka'arsa sai ya ciko raka a hakan din ya zo to wai dai kabli ne ko kuwa yaya to nan sai mu ce ya bata sallarsa saboda ya miƙe limaminsa bai idar da sallah ba kuma ya gano cewa bai idar da sallah ba ya ci gaba da sallarsa a haka ya fi ya fita kenan daga me daga cikin koyi da liman wannan ya yi kuruji ya zama ya kalafa wa liman musulma na cewa innama jirul mamli yutamma bihi wala takhtalifu alayhi har ku saba wa liman a ƙarshe da yake fa idza kabbara fa kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira ay yace fa idza sallama fa sallimu ajma'u in yayi sallama ku sallama gaba daya Allahu a'lam an kira sallah ba ku sai mu shiga sallah ku ya ku da hadiya da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu